أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi barkan mu da sake haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin aliyu bin abi talib wanda yake cikin makarantar cagd a birnin da magaram jamhuriyar niger yau muna ranar laraba 26 ga watan jima'ar al'akhira shekarar 1447 hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha bakwai ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar miladiya muna cikin karatun littafin alwajiz fi aqidati salaf salih ahli sunnati wal jama'a littafi wallafar babban malami a sheikh abdullah bin abdul hamid al-athari Allah madaukakin sarki ya kara mashi lahiya karatu da muka yi na karshe mun shigo cikin gabar da malam yake bayani game da aqidar ahlus sunna wal jama'a dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma khalifanci sannan kuma da alayen gidan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka mun fara bayani akan wannan gaba lokaci ya cin mana kenan za mu ci gaba daga inda muka tsaya wannan darasi da zamu yi a yau shine darasi na 42 Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci gabar da muka tsaya shine malin ya ce wa sabaru ala adawatul qaribi wal ba'id wayannan sahabbai na annabi sun yi hakuri akan adawa na wadda aka nuna musu ta daga mutane mafi kusa da su haka kuma da mutane wayanda suke na nisa da su wayanda sun yi nisa da su a bangaren dangantaka da kuma wato nisa da su ta bangaren wato guri wa'inda suke nesa da su wa'inda ba su tare da su a guri guda wa'inda ba su rayuwa tare da su a guri guda sai malam yake cewa kanu akmalan nasi islaman wa imanan wa ihsana wa'innan sahabbai sun kasance mutane ne wa'inda sun fi kowa cikar musulunci sun fi kowa cikar imani kuma sun fi kowa cikar kyautatawa duk wanda ke tunƙaho da wa'annan ababe guda uku musulunci imani da kyautatawa wa'anda su ne martabobin addini to babu wani abu wanda zai nuna musu cikin wa'annan ababe domin sun riga sun yi mushi nisan da ba zai iya kamo su ba kuma ya ce wa azamahum tasliman wa tasdiqa kuma su ne suka fi kowa girman miƙa wuya da kuma gaskatawa ga al'amari na addinin Allah subhanahu wa ta'ala duk yadda mutum zai kai ga gaskatawa da kuma miƙa wuya ba zai kai irin yadda sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi ba kamar yadda ya ce wan qiyaran wa ikhlasan kuma sun fi kowa ikhlasi yi dan Allah da tsarkake zuciya a gare shi sannan kuma da ciratuwa zuwa gare shi e aka ce ciratuwa kuma abin da ake nufi shine duk lokacin da aka faɗi Allah ya ce kaza to babu kira babu wani kiftawa da bismillah zaka ga sun wato yi ƙoƙarin aikata wannan abin da yake da ya kumsa na umarni in kuma hani ne kaga sun hannu ba tare da wato jiran wani abu wanda zai je ya zo ba wa ilman wa amalan malam yace kuma sun fi kowa ilimi kuma sun fi kowa aiki da wannan ilimin zai yi wahala kaga sahabi ya yi ilimi ya san wani abu wanda yake na addini sannan kuma ya yi wasa wajen aiki da shi umar bin al-khattab Allah madaukakin sarki ya ƙara yarda a gare shi yake cewa Musa habban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yadda tsarin ɗaukan karatun mu yake yi ce duk lokacin da ayar ƙur'ani ta sabko muna ƙoƙari mu hardace ta ba za mu je ta gabanta ba sai mun hardace ta mun kiyaye ta sannan mun yi aiki da ita duk wata ayar ta ta ƙur'ani ba hardacewa ba suke a ce a wannan ya sabka takwas ƙoƙari suke in suka hardace aya ɗaya su kiyaye ta sannan su yi aiki da ita kafin su yi aya ta biyu to kaga wannan ya nuna maka wato kai makwara da sahabbai suke yi wajen bibiyan umarnin Allah subhanahu wata'ala da kuma yin aiki da ilimi wanda suka samu wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce wa ta'atan wa jihadan sun yi kowa biyayya ma Allah kamar yadda suka fi kowa wato yin jihadi wajen ɗaukaka karmar Allah subhanahu wata'ala wa sabaqan ila kulli khaslatin jamilatin wa amida malin yace kai su sahabban wannan sun fi kowa yin rigai-rigai wajen yin aiki da duk wata ɗabi'a wadda take mai kyau abin yabawa duk wata ɗabi'a in dai mai kyau ce wadda za a iya yabawa mutum a lokacin da yi yace wa'annan sahabbai sun yi kowa rige rige zuwa ga aikata wannan sai ce fahum a'lamul milla wa'annan mutane su ne suka zamanto wato haske a cikin al'umma suka zamanto abin nunawa na wannan addini ga baki ɗaya wa sanadu shari'ati fil ilmi wal amal yace kuma su ne suka zamanto sanadi na shari'a a wajen ilimi da kuma aiki da wannan ilimin hum khairu qurunil ummati qatibatan kamar yadda suka kasance su ne mafi alkhairin karni na wannan al'umma duk wani karni da yake cikin wannan al'umma gaba daya to babu karnin da ya kai alkhairi kamar karnin wannan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan al'ummar a yau muna cikin karni na wato goma sha nawa kenan goma sha biyar muna cikin karni na goma sha biyar domin muna shekara ta 1440 da wani abu kenan an shiga cikin karni na goma sha biyar a wannan karni na goma sha biyar da wannan al'umma ta musulunci take da babu karni wanda ya kai karnin sahabbai albarka da mutunci a cikin wato wato wannan addini na musulunci ga baki daya sai yake cewa ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati nabiyyi abin da zai nuna maka haka cewa sun fi kowa alkhairi shine yace Allah ne ya zabe su su don su zamanto sun abokanci manzan shi wanda ya aiko dukkan mu mun san matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen ubangijin shi to kasancewar annabi zababbe ne daga cikin zababbu sai Allah kuma ya zabo mashi mafi alkhairi a cikin al'umma suka zamanto sahabban shi sai ce wastafahum li hamli risalatihi kuma su ne Allah ya zaba waɗanda za su rike sakon Allah duk inda ka gani ana tankaho da musulunci a yau a cikin wannan duniyar sahabbai ne suka yi kokari wajen yada wannan musulunci kaga ba karamin aiki bane Allah ya dora a wuyansu kuma sun yi kokarin sarkewa sai ce wata baliri halin nasi ajma'in Allah ya dora musu nauyin isar da wannan sakon zuwa ga mutane baki ɗayan su fawaffaqahumullahu ta'ala lizalika sai Allah ya musu tawfiki wajen isarwai saboda babu yadda za ka isar ba tare da tawfikin Allah subhanahu wataala Allah ya datar da su sai suka isar da saƙon yace wa ballahu haka ma unzilat sai suka isar da saƙon kamar yadda aka aiko shi kamar yadda aka sabko shi haka suka isar da shi babu rigi babu ƙari yanda kake gani an rawaito maka cewa sahabi yayi kaza a sahabi ya ce kaza annabi ya gaya mishi yanda dai kajin haka nan ne aka yi abu ba su rage komi ba ba su ƙara komi ba sai ce wa qamu bi amri din kuma suka tsayu akan al'amarin addini fashadu bunyanahu sai suka ƙara ƙarfafa ginin wannan addini wa akmalu sarhahu wa nasaru sannan kuma suka gina suka cika wato ginin nashi ga baki ɗaya kamar yadda suka bashi kariya kariya suka bada da rayukansu sun ringa wuta ashe a gwabza yaƙi su ɗari uku da kaza za su yi su tunkari mutum dubu kai ka san dai in ba ƙarfin zuciya ba ba wanda zai wannan abu a ce yau ga kunan ku 300 mu kalli yakin badar yakin badar ha sahabbai 314 ne suka fito kuma a cikin sahabban wanda yake da babban abin da zai yi yaƙi da shi babban makami shine wanda yake da kibiya da kwari da wannan mashi wannan kibiya da za a ja a halwa wanda kaga yana da kibiya a wannan yakin badar daga cikin musulmi mai kuɗi kenan shine yake da babban kayan yaƙi a cikin su an ce akwai wanda sanda ce ma a hannun shi suka wuta yakin da sanda za su yi su tunkari kafirai mutum dubu ɗaya babu hamsin kusan mutum ɗari tara da hamsin ne a cikin kafirai za su fuskance su kuma wannan kafiran daga cikinsu daga mahaya doki da mahaya raƙumi da masu takuba da masu masu shi kuma nan da 'yan sanda shi zai je tunkari mai takobi da mashi kuma shi a ƙawa shi kuma wancan a saman doki a ɗabi'ar yakin da za a yi wanda yake sama ya fi wanda yake ƙasa gani saboda shi zai yi amfani da ƙarfin wajen shi kuma da ƙarfin dabbar da take wajen shi sannan kuma ga makami amma wa'annan musulman haka suka tirje suka yi tirya suka fuskanci wa'annan mutanen kuma Allah ya ba su nasara saboda yaƙinin da suka ɗora akan Allah kaga wannan ya nuna maka cewa duk wani wanda zai shiga musulunci a yau suna da kamashin lada a tare da su wannan kaɗai ya ishe su babban abin alfahari a ce yau tun da ka mutu wani shekara dubu ɗaya da dubu duk wanda ya shiga musulunci sai ka samu lada saboda ku kuka yi tsayuwa tsayi na daka wajen tabbatar da wannan addinin ya yau sai malam ya ce wa waddada Allahu bihim qawaid ad-din da su ne Allah ya karfafa ka'idodin addini suka samu tabbatuwa yau duk wanda zai yi aikin addini sai ka ji an ce ina ayar ka ina hadisin ka hadisin waye ya rawaito shi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau da basu rawaito hadisai ba za ka yi koyon sallah irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce aqimu salata musalli da sallah wa atu zakata ku ba da zakka to Allah shi in aka barka da wannan aya yayin ne zaka ka ba da zakkai yayin da zaka katse da sallah din dole sai ka komo karantarwa annabi to kai baka isko annabi da rayuwa ba wa zai koya maka yadda annabi ke sallah dole sai ka komo karantarwar sahabbai saboda su suka ganshi yana sallah kuma shi ya koya musu sallah shi yasa zaka yi an ce maka a an rawaito hadisi daga abi humayd as-sa'idi Allah madaukakin sarki kare da gare shi yace ma waɗansu gungu na jama'a ku zo ku tattaru zan koya muku yadda manzon Allah yake sallah kaga su suka rawaito addinin gaba daya duk wanda zai yi addini a yau zai yi shi ne karkashin yadda suka rawaito saboda su suka gani an yi a gaban su shi yasa nan malai ce Allah ya karbo ka'idodin addini a tare da su sai ce wajahadu fillahi haqqa jihadihi sun yi jihadi wajen ɗaukar karmar Allah haƙiƙanin jihadi shine abin da muka bada labari yanzu kaɗan daga cikin ɗaukaka addinin sirri suka je suka yaƙi da kafirai wajen tabbatar da addinin Allah wanda hatta kan a yau a Nijar in ana alfahari sai a ce addini ya iso cikin jamhuriyar Nijar tun a karni na ɗaya sai a ce a ayi addini ya zo ta hanyar wani mutum da ake ce mashi Uqbatu bin Nafi wasu jama'a su ce sahabi ne wasu kuma su ce tabi'i ne kai kaddara ma tabi'u tabi'i ne ai musulunci ya zo da wuri kuma aikin da suwa ne su ne dai wa'incan sahabba wai haka dubi nisan da yake tsakanin Nijar da inda musulunci ya sauka shine garin Makka a yau ma ka tashi daga nan zaka ta yi can a cikin jirgi ba tare da ka tsaya ba sai ka yi tafiya awa shidda jirgi yana gudu da ke cikin sararin samaniya ka tambayi waɗanda suka ringa zuwa makka a saman dawakuna da raƙumma za su ce maka sai an yi tafiya wata uku wasu wata biyar kafin su amma waɗannan mutanen wai fa addinin ya isa can shine suke so mu kakanninmu da suka yi rayuwa alherin ya zo gare su suka ɗauko addini suka kawo shi hannun suka karantar da su har ma kawaye gari yau kai ka tashi ka zanka ana sallah a gidanku da Allah ya ga dama sai yi ka inda in ka tashi sai ka ji ana cewa Allah uku ne kuma bayan da za ka yi anan Allah ya dama yin ka amma kana buɗe ido ma da ka tashi sai ka ga mammanka tana yin ruku'i tana sujada ba karamin falla ba ce ba wanda ta samu ne a dalilin wa'annan sahabban da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai malam yake cewa wa nashrul islam fil biladi wal ibad su ne suka yada musulunci a cikin halittu kamar yadda suka yada shi a cikin birane wato alkhairinsu yana da yawa kaɗan ne yake zanowa a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiƙu lokacin da musulunci ya ƙara ƙarfafa sai ya rubuta wasiƙa a kai sarkin rum a kai sarkin faris kai ka san wanda aka aike ka annabi ne rubuta takardar ya ɗauke ka matsayin kan sahabi ya tura ka wurin sarkin faris wanda ya tsani musulunci amma abin da aka rubuta a tara takardar min muhammadin rasulillah daga muhammadu manzan Allah zuwa gare ka sarkin faris ka shiga musulunci ka zamana lahiya ka duba gani musulmai duka a lokacin na adadin su bai wuce ba dubu goma sha biyar su duka musulman duniya amma za a je a iske sarkin faris wanda yake jagorancin daula wadda sojawanta kaɗai sun yi dubu ɗari amma a cikin wasiƙa an ce mashi koyin musulunta ya zamana lahiya ko kuma in ba haka ba cikin shi zai gane haka za mu ki takarda a basu su kai shi wanda aka ba takardar fa ya san sarai akwai yiwuwar in ya tayi ba zai dawo da rai ba amma haka zai doka ya ji a cikin su akwai wanda bayan ya kawo takardar sarkin yasa aka cire mushi kai aka cire kawawon shi aka sa a cikin sanhu aka mai don annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Madina ya san kashe shi za a yi kuma duk da wannan ba zai sa ba in ya kwana ya dawo wanda in kai ne yanzu ka dan yi kwana aka turo ka daga naka ce ka tai agadas da ka tai dan nan bakin bakin birji in ka yi kokari ka ida satani ta ne sai ka dawo sai ka ce kai wa ka ta yi amma sarkin bai na yi balabu ka ce ka ta yi amma baka same shi sai ka dawo amma ka duba shi ya zama mutuwa zai kuma bai hana ya ta yi wannan fa aikin su ne ba irin abin da suka yi kenan addini zo gare sai ce wa fatahul quluba qabla al-awdan su ne suka wa'inda suka buɗe zukata kafin a buɗe ƙasashe na musulmi kahin ai futuhatul biladil islamiyya su ne suka fara futuhatul qulub suka buɗe zukatan mutane suka amshi musulunci sahabban annabi kenan sai ce wa hakan sai suka yi hukumci bayan sun buɗe garuruwa wa adalu sai suka yi adalci a cikin mulkin su fasadu sai suka yi jagoranci a ƙarƙashin inuwar addinin musulunci kaga in ana gaya maka tarihin yadda sahabbai suka yi adalci da jagoranci bayan buɗe ƙasashen musulmai sai ka yi mamaki ka ringa shauki kafirin da ya yi rayuwa a ƙarƙashin mulkin sahabbai daɗin da ya ji kai da kake rayuwa yanzu a ƙarƙashin mulkin ɗan uwanka musulmi baka yi shi saboda adalcin ba iri ɗaya bane Umar bin Abdul Aziz wai wa abin da ake rawaitowa a ran da zai mutu saboda shi ya shimfiɗa adalci a cikin al'ummar shi ran da umar bin abdulaziz zai bar duniya wani madomi a cikin gonar shi yana noma ya gani kura ta biyo akuya da gudu ta kama ta ta cinye tun daga nan a zuciya shi ta ba shi kai ba lahiya yayane ne za a yi a gari wanda umar bin abdulaziz yake mulki wai har a ce kura ta ci akuya wai wa shi saboda tsananin adalci da kura da akuya tare ke zama a ci ciyawa an ida kowa ta gidan su amma ran nan mutumin da yake kura ta ci akuya ce kai ba lahiya bar in juya gari yana zuwa gari sai aka ce mishi ai khalifa ya rasu yace yawa baban zaba daga mutuwar shi tuntuna zalunci ya fara dawo saboda irin adalcin da suka shimwaɗa wa'annan mutanen na farko sai malam yace fasaidu man ittaba'a hayyin hadiyahu wanda zai yi dadi wanda yake mai samun rabo wanda yake mai kubuta shine wanda ya bi shiriyar da suka zo da ita waqtafa atharahu sannan kuma ya bibi guraben da suka shunhuda wahtajja bi ijma'ihim kuma ya kawo hujja da abin da suka hadu akan shi na shari'a wa ta'allama ilmahu kuma ya koyi ilimin da suka koyar وعمل بعملهم يي ايكي da irin aikin da suka yi wa arafa qadrahum wa fadlahum sannan kuma ya san matsayin su da kuma darajar su wanda ya san wa'annan abubuwan shine ake cewa wanda ya samu babbar rabo wa qad imtazu radiyallahu anhu haqiqa sun samu wato shahara Allah madaukakin sarki ya kayar da a gare su wa faradu bi shay'in azim kuma sun kadaita da wani abu mai girma wanda su kaɗai suke da wannan duk duniya lam yastati ah yudrikuhu ah lam yastati an yudrikahu ahad babu wani wanda ya isa ya kawo wannan abin mimman ba adam daga cikin waɗanda suka zo bayan su mahma balaga min ar-rifat wal makana duk matsayin mutum duk girman shi duk ilimin shi duk darajar shi bai isa bai kawo wannan abin da sahabbai suke da guda daya wanda su kaɗai suke da shi duk duniya menene yace alawa huwa tasharruf bi ru'yati an-nabi sallallahu alaihi wasallam nazar ilai shine samun girma da daukaka da kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dubi zuwa gare shi yau duk wani malamin duk duniya da yake jin kanshi bai ga manzon Allah ba kuma bai yi rayuwa da manzon Allah ba amma wa'annan sahaban ga annabin a gaban su sun gani kuma tare da shi suka yi rayuwa sun zamna a gaban shi ya karantar da su bayan su babu wanda yake da wannan abin duk duniya ko tabi'ai da suke da girman daraja ba su kai sahabbai ba saboda tabi'ai ba su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun ganshi da idanunsu sai ce wa suhbatihi wa mu'asharatihi kuma suka yi abokantaka da shi shi manzon Allah abokin su ne sannan kuma sun yi rayuwa da shi an yi gwagwarmaya ta yau da gobe an cakuɗi da juna wasa ma'i hadithi kuma sun ji magana shi yanzu nan mutum zai ringa jin magana wani wanda yake so sai ga yana jin daɗi yana jin magana matar shi yana jin daɗi yana jin magana baban shi da mamashi sai ya ringa jin daɗi a ranshi su kuma maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka shi sai ya kwatanta abin yanda abin yake wa akhazi dini minhu gaddan fariya babban abu makin sannan kuma suka ɗauki addini daga wajen shi tun lokacin addinin yana da daɗi kan ya sha iska kuma sannan kuma kan ya zamanto abin da ya zama tun addini yana da sauƙi yana da daɗi suka ɗauke shi daga bakin wanda ya zo da addini yanzu kai yadda zaka kwashi ilimi a wajen malaminka ne zaka ɗauke shi shi ma malaminka da malamin shi su kuwa daga girgam in suka ɗauko addini sannan kuma tun da sauƙi-sauƙin shi kafin ya sha iska وتبليغه لمن بعدهم كما أخذوا sannan kuma bayan sun dauka sai suka isar da addinin kamar yadda suka dauko shi suka isar ma yan baya ba su rage ba su kara sai ce falahum ajru man amila bihi an zo wajen saboda haka malai ce suna da ladan duk wanda ya aiki da shi wato in kana so ka gane darajar sahabi fa yanzu su da suka rawaito mana addini na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yau muke aikata shi a sunnanci kai in aka gaya maka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance kulle in ya shigo gida abu na farko da yake fara yana ɗauka aswaki duk aswakin da za ku ɗauka an kai kai ko miliyan wannan sahabin da rawaito hadisi ya samu lalata to ka gaya mana a cikin shekara dubu ɗaya da ɗari hudu mutum nan suka aiki da bisa miliyoyi ne wannan walladan har yanzu rubuta musu ake kuma kiyama har yanzu da sauranta ba za a daina rubuta musu ba sai kiyama ta tashi mutum nawa ne suka koya sallar annabi ake karanto mana su cikin littattafan da malamai suka rubuta hadisan su ne ba kai yanzu da ka koyi sallah irin ta manzon Allah kake dora hannun dama akan hagu ka koyi kiyaye arwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka rawaito ba ladan kuma sai ya kai gare su mutum miliyar nawa ne suke yin sallah a yau sai ka yi tunani wanda suka rawaito hadisan ina suke sai jima da mutuwa amma yau lada yana kaiwa gare su to ka gaya mana kai ta ina zaka kamo lada irin nasu ba zai yi ba wa'annan su ne sahabban to sai malam yake cewa la yanqusu zalika min ujurihim shay'an ila yawmiddin wannan ladan da zasu samu ha ku wanda kuka yi aiki da abin da suka rawaito za a ɗauki ladan ku a basu ba tare da ku an rage muku komai ba har zuwa ranar kiyama kaga kenan wani nau'i ne na sarƙa jariya suka yi tun lokacin suna raye har yau ga ta nan tana da gudana sai malin yake cewa wasu sahabatul kiram radiyallahu anhum sahabban annabi masu girma Allah ya ƙara yadda a gare su kulluhum udulun fiqatu ga baki ɗayan su adalai ne kuma amintattu ne babu sahabi ɗaya wanda ba amintacce ba babu shi duka sahabban annabi amintattu ne kaka samu ne munafikai a cikin annabi ya rayuwa da manahukai ko su manahukai ba sahabban annabi ba sahabban annabi amintattu ne saboda haka wai wani yanzu ya shiga gaban ka ya ringa maka zance na tabka da warwara wai ga wani hadisi nan wai wannan hadisin dai in ma sahabbai suka rado a duba shi wannan zindikin mutum ne babu yadda za a yi ka danganta wani abu na rashin adalci ga sahabban manzo Allah in dai abin ya inganta sahabban suka rawaito to kakkai shakka cewa wannan abin ya ya tabbata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sahabbai adalai ne kuma waye yace adalai ne mali ce bi ta'dilillahi ta'ala wa rasuli sallallahu alaihi wasallam lahu Allah da manzon shi su suka ce adalai ne su to kai kuma dan ina ne kai dan mana bakwai zaka ce ba adalai ne su da ina ka samu wannan kana rayuwa karni na 21 ka ce wai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin in aka duba shi a hankalce kai har hankali ma gare ka da zaka auna hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan duka karkata ne daga hanya ta shari'a musulunci sai ce wa sana'i alai kuma Allah ne ya yabe su da kanshi ayoyi za su biyo bayan nan gaba kaɗan sai ce wala a'dala mimman irtadahu Allahu li suhbati nabiyhi duk duniya babu wanda ya kai adalci kamar wanda Allah ya zaɓe shi don ya zamanto ya rayu da annabin shi kai a tunaninka Allah zai zaɓo waɗanda ba adalai bai ce su rayu da annabin shi ne don da ka gani an yi shi a wancan lokacin zaɓaɓɓe ne Allah ya zaɓo sai ya yi shi a wancan lokacin to kuma kana tunanin Allah zai zaɓo waɗanda ba adalai ba wanda su rikita addinin Allah ya sa su yi rayuwa da annabi har su yaɗa waɗannan abubuwa wata laƙi shari'ati anhu zaɓaɓɓu babu kamar wanda Allah ya ɗauko su ya zaɓe su su rayu da annabi kuma su ɗauko shari'a da gare shi sannan su yaɗa ta wala taskiya ta afdala min dalika kuma kai malam yace kai babu wani tsarkakewa da daraja wanda ta kai wannan babu wala ta'dila akmala min kuma babu wani adalci da za a ce mutum yana da sama da irin wannan adalcin da za a faɗi sahabbai suna da wa hum awliya'ullahi wa asfiya'u su ne waliyan Allah kuma zababbun Allah saboda Allah da kanshi ya tantance kuma ya zabo su wa khiratuhu min khalqihi kuma su ne zababbun shi daga cikin halittun shi baki da wa hum afdalu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha ala al-itlaq yace su ne mafi alkhairi mafi falala a cikin wannan al'ummar bayan annabi bayan annabi babu wanda ya kai sahabbai falala duk duniya babu su allati hiya khairul umam wannan al'umma ita ce mafi alkhairin al'umma annabin da shine mafi alkhairin annabawa gaba daya to kuma waɗanda suka rayu da shi su ne mafi alkhairin wannan al'umma bayan shi haka nan ne tsarin yake kinan kaga yau in mutum zai ce maka zai ba'an zai yi suka ga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam in kana da damar ka tunkuɗe shi ka yi in baka da damar abin to ka tashi ka bar wajen saboda zama da shi ba alkhairi bane ba sai malam ya ce فالشهادة لهم بالإيمان والإحسان والفضل والعدل شيداوا cewa su wa'annan sahabban suna da imani suna da kyautatawa suna da falala kuma suna da adalci wa uluwi darajat sannan kuma darajar su ta hita kowa girma wa kamalin sifat kuma sifofin shi sun hina kowa cika aslun qat'iyyun yace wannan asali ne wanda babu shakka akan shi babu shakka kan cewa sahabban annabi suna da wa'annan ababen da aka zana gaba daya wa amrun ma'lumun min ad-din ad-din bi darura tai kai asali ma mutum ba yayi ba addini wai na musulunci kuma a ce bai san ba wa'annan abubuwa ba zai yi ba a ce kana musulmi baka san ba da cewa wai sahabban annabi sun yi kowa in ka gani kana musulmi baka san wanda ba to musuluncin naka gaskiya ba ba ingantaccen bane dole ne man kana musulmi ka san wannan yace fa mahabbatuhum wa dhabbu anhu soyayya a gare su da kare musu ababen da ake tuhuma su da su da ba su kariya da dukkanin wani suka da za a fuskanta a zuwa gare su wal iktidamu bihim da koyi da su wattiba'u atharin da kuma bibiyan ababen da suka zo suka bari na gurin sai ce dinun wa iman wannan abin addini ne kuma imani duk wanda ya bada kariya ga sahabbai addini yake yi wanda ya bada kariya ga sabbai wato imani ne yake tabbatar da cewa yana da kamar yadda in ka so su kai biyayya a gare su kuma kai koyi da su wannan alama ce ta cewa kana da imani alama ce ta ke nuna cewa kana da addini sai yake cewa wa bugduhum haka kuma mutum ya nuna kiyayya a gare su kaga mutum bai san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa tatawul anhu da wuce gona da iri a cikin haƙƙinsu ya ce wa adamu mura'ati haƙƙin da kuma ƙin kula ma kwata-kwata da shi haƙƙin nasu malam ya ce wannan abin shi kuma kufrun wani faɓo wannan kafirci ne kuma munahunci ta ina ya zama kafirci kafirci ne saboda Allah ya ce ya yarda da su kai kuma yanzu ka tsane su in Allah ya yarda da abu kai ka tsane abin mine ne sunan ka kafiri ta ina ya zama munahunci ya zama manahunci wai ka ce kana son a annabi amma kuma baka san sahabbai shi wannan manahunci ne ƙarya kake ta ina ka san annabi kai in ba dai wani sahabbai ba shi sama da ya gama daya gaba ɗaya ce to wanda ya haɗa wa'innan to ya haɗa manahunci kuma ya haɗa kafirci Allah madaukakin sarki ya kare malam yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yake cewa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah yace wannan aya ce ta Qur'ani Allah da kanshi yake zance ya ce annabi muhammadu manzan Allah ne ya ce wallabi na ma'ahu a shidda wa alal kufa wanda suke tare da shi suwa kenan sahabbai Allah ya ce a shidda wa alal kufa masu tsanani ne akan kafirai ba su riga ma kafirai sahabbai bisan wani abu shi tausasa bisan wani ba wannan kaga makwabcinmu ne unguwanmu ɗaya bai taɓa cutar mu da Allah ku kyale shi a'a in dai kafiri ne sahabin annabi da shi da shi babu sassauci da shaidar Allah ɗaukakin sarki yace ruha ma ubainahu yace amma a tsakankanin su masu tausayin juna ne kuma wannan siffar ce ake so yau musulmi su siffanta da ita a tsakankanin mu dinga tausayin juna muna yin wannan ko kuma mun mayi sai mu ko mu zuwa kawo mu bincika Allah yace tarahu ruk'an zaka gani su suna masu ruku'i sujjada suna masu yin sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana suna masu neman wato falala daga Allah maɗaukakin sarki da kuma yarda ta Allah maɗaukakin sarki simahun fi wujuhihim min athari sujud yace zaka gani a tare da su akwai alamomi na gurbin sujada in ka kalle su kaga alama ta gurbin sujada a tare da su shine malam bahaushe yake cewa in- in aka gani mutum yana da alamar sujada wa baki baki a goshin shi kenan ya siffanta da siffar sahabbai yan aljanna ne haka ake cewa shine yara in har ga musu haka ya suje cikin dutse su ta goga goshin su dan yayi wani jima ya ce ga taban sallah ne saboda Allah ya yi musu habbai da wannan yace zalika masaluhum fit tawrat Allah ya ce wannan shine misalin su a cikin at-taura yanda kaga an faɗi sifofin su aka ko to haka aka faɗi a at-taura sai ce wa mathaluhum fil injil misalin su kuma a cikin injila yace kazar'in akhraja shata'ahu yace kai ka ce shuka ce wadda ta fitar da wato eh, kaman shashanta ta fitar da shashenta fa'azaru wato sai bayan shashen ya fito sai ya zamanto ya ƙarfafa ta tunda shibka in ta hutu in tana ƙarama za ga ita kaɗe ma iska tana kaɗa ta. amma lokacin da shashen ta ya fito ta ba da rassa kuma rassan suka ƙarfafa sai ga ita kanta shibkar daga can ƙasa ta samu tabbatuwa saboda zai yi wahala a ce shibkar ta ba da rassa kuma rassan sun girma amma kuma ƙasar nata bai tabbata ba yana da wahala to kwatankwacin su kamar wannan shibkar ce da ta ba da rassa sai suka ƙarfafa ta sai ce fastawa ala suƙi wannan abin sai ya tabbatar mata da tushen nata can gindin inda ya fito sai ta samu tabbatuwa sai ce yi zurra wannan abin yana birge manoma manomi yana so a ce shimkar da ya gata nan ta ba da yabanya kuma yabanya ta ba da rasa har shimkar ta tabbatu da ƙawawanta wannan abin yana birge shi Allah kwatanta wannan abin da siffofin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce yu'jibu zara'a li yaghiza bihi al-kuffar Allah yayi hakan ne dan ya cusa wa kafirai haushi a cikin zukatansu sai ce wa'adallahu alladhina amanu Allah yayi alƙawli ga waɗanda suka yi imani wa amilus salihati kuma suka aikata aiki managarci sai ce minhum daga cikinsu su zuwa kenan sahabban wannan wannan humin azamiru ya udu ila sahaba damirin yana kuma ga sahabbai ne wa'annan da aka zano maka saifofinsu su sahabban su ne Allah ya yi alƙawali ga wa'inda suka kyautata aiki daga cikinsu wani alƙawali Allah ya musu maghfiratan Allah ya musu alƙawalin gafara ya gafarta musu wa ajran azima kuma Allah ya musu alƙawalin lada mai girma to yanzu kai wannan aya kaɗai ta isa ta ta fahimtar da kai cewa sahabbai fa Allah ya masa gafara gaba da wannan aya kaɗai ta isa ba sai an kawo ta ba amma malam sai ya ƙara kawo mana wata Allah madaukakin sarki a wani gurin yake cewa lakinin rasulu wallazina amanu ma'ahu amma wannan manzo da waɗanda suka yi imani tare da shi zuwa kenan sahabbai sai ce jahadu bi amwalihim sun yi jihadi da dukiyoyinsu wa anfusihim sun yi jihadi da rayukansu jihadi da dukiya shine ka bada kudinka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man yujahhiz jayshal usra falawal janna wa zai shirya wannan yakin da za a tsayi ga rundunar da rundunar usra wa zai shiryar da ita Allah zai bashi aljanna sayyidina usman ya ce ga nan ya rasulullah sayyidina usman ya bada raƙumi dubu da laftin shi annabi ya ce dan aljanna ne kai annabi ya ce wa zai sayi bi'ir ruma dan aljanna ne sayyidina usman ya sayi wato kai sayyidina usman da kake ganin shi ya ba da dukiya mai yawa duk da saboda tayyar addinin musulunci kaga wannan jihadi da dukiya ke ba shi kadai ba da yawa daga cikin sahabbai sun yi haka sannan kuma wa anfusihim sun ba da rayukansu saboda in za a tayi yaƙi kawai ta aiko ka kashe ne ko a kashe ka tallar rai ce wannan sun ba da zukatansu sun ba da rayukansu ga baki da sai ce wa ula'ika lahumul khairat Allah sai ce wa'innan wa da aka zana sun ba da rayukansu da dukiyarsu Allah ya ce suna da alkhairai tare da su wa ula'ika humul muflihun Allah ya ce kuma wa'innan su ne wa'inda suka samu babban rabo tunda Allah ya musu shaida sun samu sun samu babban rabo amma duk da wannan ma Allah bai kyale daga nan ba sai ya ce a'addallahu lahum jannati Allah ya tanadar musu aljanna tajri min tahtiha al-anhar aljanna irin wadda ƙoramu ke gudana ƙarƙashinta khalidina fiha in sun shiga za su dawwama a ciki Allah ce zalika alfawz alazim wannan shine wato rabo wanda yake mafi girma to yanzu ma wannan ayi ta tabbatar maka da cewa sahabbai yan aljanna ne kuma sun shiga dawwama za su to kuma sai yi saura kai tsakankaninka da sahabban annabi da zaka ji haushin su Allah ne yace yan aljanna shi shi yake bada aljanna ko to kuma shi yace yan cikin ta ne aljanna to yayin da bakin ciki kuma zai kashe kai kashe ka amma dai sahabbai yan aljanna sannan kuma a wani wurin na daban Allah ya ce wasabiquna alawwaluna wa'innan na farko wa'inda suka rigayi kowa minal muhajirina na daga almuhajiri su ne waɗanda suka taso daga makka suka zo madina su wane ne sahabbai ne wal ansar da al ansar su wane ne al ansar wanda aka isko su garin madina almuhajiri ne wal ansar dukkan su ne ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ambace su anan ba su kaɗai ba yace wallazina tabauhum bi ihsan da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa ku shi abin da Allah zai faɗi ba yace radiyallahu anhu Allah ya yarda da su magana ta ƙari kai yanzu ko cani aka ce yarda da kai ya kaganta to barantana Allah da kan shi wa'i ya ce ya yarda da su kuma da ya ce ya yarda da su in bai kyale sai ce waradu anhu dan ba karka zo daga waya ka ce a to in Allah da su su to su ma Allah ya ce su ma sun yarda da Allah magana ta ƙari su ma sun yarda da Allah yace wa addalahum jannatin kuma duk da wannan ba kare ba yace kuma Allah ya tanadar musu aljanna tajri tahta al-anhar wadda koramu ke gudana kalkashin ta khalidina fiha za su dawoma a cikin ta sai ce abadan har abada ma'ana babu karshe kuma sai ce zalika al-fawz al-azim wannan shine wato rabo wanda yake mafi girma yanzu in muka tsaya daga wa'annan ayoyin kamar yadda malam shi ma ya tsaya daga nan wa'annan ayoyin kadai sun isa su tabbatar mana da cewa sahabban annabi ba kan wallasa bane sannan kuma duk wanda ya taba su to daidai yake da jewa rayuwar shi cikin hallaka kuma alama ce da take tabbatar maka da cewa wanda yake zagin sahabbai tuntuni musuluncin shi ya bar aiki saboda nan Allah ya ce ya yarda da su kai kuma ka ce a kai wani mutumin manza ne to kenan gyara kake cin ma Allah ko kuma dai yane kake ni ai ina ganin kamar abin a bayyane yake nan Allah ya ce ya yarda da shi kai kuma ka zo kana zagin shi to me kake ni kuma ka ce wai musulmi ne kai ta ina ka zama musulmi babu musulunci wanda yake zagin sahabbai babu Allah madaukakin sarki ya kare sai malam yace wa ahlus sunnati wal jamaa yana daga cikin aƙida ta ahli sunna wal jama'a yace la yazkuruna sahabata al kirama illa bi khairi ba sa ambatan sahabbai masu girma in ba da alkhairi ba in dai zaka wadi sunan sahabi in ba alkhairi zaka wadi ba kai shiru shi yasa zaka gani a cikin littattafan aqida ana cewa wal kaffi amma shajara bainahu abinda kan an rawaito sahabbai na fitina ya abu tsakankanin su malamai suka ce in ka zo ka karanta to ka yi shuru da bakinka komi ka ka kara duk da an samu fitina tsakankanin sahabbai tsakankanin su ne su ne wanda Allah ya da su yin kuma suka yi fitina tsakankanin su to kai da ba san ba la mahallaka min al-iraq kai da ba san matsayin ka a cikin miya karan kada miya ne kai me ya kai ka magana cikin wa'annan wanda Allah ya da su shi yasa aqida al-sunna ba a magana cikin fitinar sahabbai kawai in kawai sahabi in ba alkhairi bane zaka wadi ishuru sai ce wasana iljami kuma in ba yabo wa za ka yi a gare su to kada ka waki wa zikirin hasan kuma kai in ka tabbatar da cewa abin da suka wadi a kansu ba abu ne ba mai kyau to ka yi shiru me yasa li'anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama ahabbahu saboda annabi tsira da amince Allah tabbata a gare shi ya so su in dai da gaske kai kana son annabi tunda annabi ya so su me ya kamata kai kai ma dai sai ka so su wa ausa bi hubbihim kuma annabi yayi wasiya da asosu dan wani yana iya da shedanci shi ce maka to in annabi ya so su ai bai ce ba mu dole ne mun so su to annabi yayi wasiya asosu sai maka daga inda zaka boye kuma in baka yarda kuma ga hadisin nan hadisin yana cikin sunan Tirmizi Albani ya inganta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah Allah fi ashabi la tattakhuduhum aradan ba'di la tattakhiduhum gharadan ba'di faman ahabbahum fa bihubbi ahabbahum ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه annabi yake cewa Allah Allah fi ashabi ina muku wasilci da ku ji tsoron Allah cikin sahabbaina gami da lamarin sahabbaina annabi ce ku ji tsoron Allah yace la tattakhizuhu magharadan ba'di annabi ce kada ku doki sahabbai abincin maburin ku na batanci bayana kaga annabi ya yi kashedi ko kada ka mai da sahabban shi gurin da zaka ringa yin batanci bayan ya bar duniya sai ce faman a habbahun fa bi hubbi a habbahun annabi ce duk wanda ya so su habbaina to ya so su ne saboda san da yake mun waman abghadahu wanda kuma ya kisa habbaina annabi ce fa bi bughdi abghadahu ya ki su ne saboda kiyayyar da yake mun saboda haka in ka kuskura aka same ka baka san sahabbai to da shaidar manzon Allah shi ma baka san shi kuma sai ce wa man adahum faqad adani annabi ce wanda ya cutar da sahabbai hakika ya cutar da ni wa man adani faqad adha Allah annabi ce kuma wanda ya cutar da ni hakika ya cutar da Allah ka ji wanda abin yake kenan kana son zaman lahiya kakka fara ba saboda in ka cuci sahabi annabi ya ce shi ka cutar kuma in ka cutar da annabi Allah ka cutar kenan ka cutar da sahabi ana iya cewa ka cutar da ka cutar da Allah kai tsaye baka da mafita sai ce wa man ahadallaha shi kuma wanda ya cutar da Allah yushiku an yahuzahu ana gak da Allah ya mushi ukuba a duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya kare sai ki cewa wani sharafi manzilatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ulwi qadrihi saboda haka saboda girman daukaka irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da matsayin shi mafi kololuwa a qauli kulli man ra'ahu kuma sahaba sai malamai magabata a halin sunna suka ba duk wanda ya ga annabi hukuncin sahabi ba a ce masu mutum sahabi sai ya gama zala da idan shi sai ce fa kullu man ra'an ma'an man ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala zalika fa huwa min sahabatil kiram aka ce duk wanda ya ga annabi da idan shi kuma yayi imani da shi sannan ya mutu akan imani to wannan mutumin yana daga cikin sahabbai kaga sharaɗin zama sahabi guda uku ne kaga annabi sallallahu alaihi wasallama kai imani da shi sannan kuma ka mutu akan imani in kai ridda baka ciki kai ba sahabi shi ne ba dole ka mutu akan imani kaga yanzu Abu Jahl ba ya ga annabi ba in aka ce ganin annabi ne kadai zama sahabi kenan Abu Jahl ma ya zama sahabi to shi ma ya ga annabi ko amma bai imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya rasa babban babban wato gimshiki ɗaya na zama sahabi to a ƙaddara ka gan shi kuma ka yi imani da shi amma da zaka mutu sai ka bar musulunci ka rasa sharaɗi ɗaya babba shi ma yanzu ba a ce maka sahabi saboda rinda kai wanda ya rinda ba sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ka cika sharaɗin guda uku ka gan shi ka yi imani da shi sannan ka mutu akan wannan in ka cika wannan to yanzu ne ka zama sahabi sai ke cewa walahu min as-suhbati ala qadri ma sahibahu kuma in ka zama sahabin ma ai sahabbai daraja daraja ne ko matsayi matsayi ne to matsayinka daidai gwalgwadon yadda ka zamna da manzan Allah wa ma kana ta lahu min as-sabqi ma'ahu kuma matsayinka yana daidai da yadda ka riga yi mutane shiga da yin imani da shi yanzu sai a ce wanda ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi ya komo madina da shi da sayyidina abubakar da ne ai kaga ba zai yi ba saboda su wa'in su ne asabiqul awwalun annabi da ya zo ma da musulunci sai abubakar su suka fara shiga su suka fara yin imani da shi kuma ya ce ga wannan sai da musulunci bayan shekara goma sha uku sannan ya kuma ya ce a da shi da abubakar da ɗaya ne a fadalar su ba ɗaya ba dukkan su sahabbai ne amma dai darajar su ba ɗaya bace ba sai ke cewa wa ma sami aminu wani zara ilayhi kowa yana da matsayin shi irin yadda ya ji daga manzon Allah yawan jinka yawan darajarka yawan kallon da kama annabi yawan darajarka tun da yanzu wanda yin musulunta ana sauran shekara biyu annabewar duniya ai kaga bai kalli annabi da yawa ba ɗaya yake da wanda ya musulun tun ana makka ya yi ta ganin annabi an yawo da yaƙi da annabi so da yawa ma ya yi sallah a bayan annabi ya kaga shi wanda ya ta ganin shi sai ce wa in kana ta sohobatu ko sanatan ko da a ce mutum wato sahabantaka shi ta shekara guda ce au shaharan ko ta wata ɗaya au yawman ko ta kwana ɗaya au sa'atan min naharin ko kuma ta sa'a ɗaya a cikin wuni in dai ya cika wannan ka'idodin sunan shi sahabi a ce yau ga wani nan annabi sauran kwana ɗaya ya bar duniya ya shigo ya shiga musulunci to wannan mutumin in aka tashi zano sahabbai ya an san shi in dai ya mutu akan wannan musulunci sai ce wala yadkhulun nar ahadun min as-sahabati al-kiram min al-muhajirin wal ansar wannan maganar mu rike ta da kyau malam yace daga cikin sahabbai masu girma daga cikin muhajiri da al'ansar babu ɗaya wanda zai shiga wuta babu ɗan wuta a cikinsu kare da akwai wanda suke suna la'anta ko ga sahabbai su ne ‘yan shi'a rafida kaga mutum ya kawo sunan sahabi mai daraja ya ce allah tsine mashi to kashi wani ya ce sahabban nan babu ɗaya ma a cikinsu da zai yi wuta ma tukwana kai kake nan kana wa kanka wala dukkan su ‘yan aljanna ne alladina baya'u tahta ash-shajarati bai'at ar-ridwan sune ho wannan sahabban da suka yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalkashin itaciya wannan wace ce bai'at ar-ridwan ana ce mata mubaya'a ta amincewa da yarda menene mubayan nasu ala Allah ya firru sun yi ma annabi mubaya'a cewa ba za su tsire ba wa an auya mutu duna zalika ko kuma a kashe su da annabi ko kuma su tsira da annabi amma dai ba za su gudu su bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to annabi sallallahu alaihi wasallama a shekara ta shidda bayan hijira bayan hijira da shekara shidda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da sahabban shi da niyyar za a zo makka ayi aikin umara annabi sallallahu alaihi wasallama ya taho bayan an yi da yakin ahzab ne wannan yakin khandaq annabi sai suka taho dukkansu suna sanye da hirami na aikin umara to da mutanen quraisha wasu abu sufyan wannan lokaci shine shugaban makka sai suka ji labari sai suka yi reunion suka ce to gaskiya mu kuma bar su su shigo makka a yanzu amma yanzu abin da za a yi bar a tura wani a cikin mu je isko manzon Allah a je a yi magana da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda zango a wani guri da ake ce mishi al-hudaybiyya sai aka turo musu wannan da ake daga makka sai zo ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni fa da ake ne daga ɗan makka sun ce ka yi hakuri wannan shiga makka ba zai yi ba za a yi yarjejeniya sahaba annabi ba su ji daɗin wannan abin ba to amma annabi sai ya yarda annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci sai ya aiki sayyidina usman radiyallahu anhu zuwa garin makka akan abin da ya shahi wannan yarjejeniya din ya je ya leƙa ya tabbatar da maka lahiya lau in sun zo za su shiga lahiya lau ko da shiga ta kama kowa zai je cikin aminci to sai na usman da ya tafi sai bai dawo ba aka yi kwana ɗaya aka ji shi shiru shi kuma ka'ida annabi in ya aiki mutum daga ya tafi ya tabbatar da abin da za a jiyowa yake sai ya ga usman bai dawo ba kawai a cikin mutane sai aka samu wani na daga murya yana cewa ai an kashe sai na Usman ya za a ce Usman mai dawo kawai sun kashe shi shikenan wani mai daga murya an kashe Usman an kashe Usman kowa ne zuciyar shi ta sare saboda ba su fito da kayan yaki ba kenan yanzu in Qurayshawa suka fito da kayan yaki ya kake ganin za kasance za a yi musu banna da yawa sai kowa ya ji tsoro ya sare ana jira abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗi sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga damuwa saboda an kashe mushi dan aiki wanda malamai suna kawo hujja da wannan abin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba saboda yayin inda ya san gaibi ya san ba kashe shi ba zai shiga damuwa ba annabi sai ya ce masa habbai su zo su yi mishi mubaya kan cewa duk abin da za a zo zai zo ya faru babu wanda zai tsire ya bar shi to shine annabi zamana kasan wata itaciya a nan hudaybiya sai sahabbai su dubu da ɗari hudu suka zo suka ma'allin ma ya cewa duk abin da zai same su sai dai same su amma ba za su gudu ba ko inda mutanen gaba ɗaya Allah ce ya yarda da su wannan wani ita ce bai'atul ridwan to shine anan malike cewa su ne wa'inda suka yi baya karkashin itaciya a bai'atul ridwan cewa ba za su tsere ba kuma ko su mutu ko su rayu amma ba za su bari su bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai malike ce fa sabatu ala ma ahadullah wa rasula sai suka tabbata akan wannan alƙawarin da suka cewa ba za su tsere ba dukan su ba wanda ya tsere kaga sun cika alƙawarin da suka ma Allah da manzon shi sai ce faradiyallahu anhu wa radu'an sai Allah ya yarda da su kuma su ma suka yarda da Allah wa kanu yawmaha akthar min 1400 a wannan ranar malai ce adadin su wajen mutum 1400 ne qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin Qur'ani ayatan cikin suratul Fatih yake cewa laqad radiyallahu عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا الله يجي حقيقة الله يا يردع قموميني لوكتين دا سكي مكا مبايعة كالكشن إتاتيا سوني وين نندبو لألي هدو الله يجي فعلم ما في قلوبهم الله يا سم أبن ديكي تكين زوتي يسو فأنزل السكينة عليهم سي الله يسبكر دا نسوا أغريسو suka tabbata ba su tsere ba sannan ya ce wa asabahum fathan ba sannan kuma Allah ya datar da su da budi wanda yake na kurkusa domin daga wannan abin da aka yi na fato maka suka tabbata na bai sai wannan bai'atul ridwan abin da ya biyo baya shine fathu makka sai aka bude makka ma gaba da wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi hadisi yana cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulun nar ahadun bai'a tahta shajara annabi yace duk wanda yi mubaya'a gare ni karkashin itaciya ba zai shiga wuta ba mutum nawa ne ya fice mutum dubu da ɗari hudu dukkan su sun yi mubaya'a duka wannan dubu da ɗari hudu annabi yace babu wanda zai yi wuta a cikin su kenan in ba su je wuta bai na za su kaga aljanna za su yi saboda lahira gida biyu ne wa'innan su ne wa ake zagi wa yanzu su suka ringa mamaki to ina hankalin mutane yake to abin da zai baka haushi ma ba masu zagin su masu zagin dama batattu ne to wanda suke yarda ni sun yi yin mamaki su masu wanda suke yarda da abin da ake wani to Allah ubangiji ya ƙara tabbatar da mu akan addinin shi Allah ya ƙara tabbatar da mu akan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai malin yake cewa wa ahlus sunnati wal jamaa أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الصحابة الكرام مع فضلهم وعزيم قدرهم ليسوا سواء duk da cewa sahabbai suna da girman matsayi amma a akidar ahlus sunna jama'a sahabbai ba matsayin su dewa wasu sun yi wasu matsayi wasu sun yi wasu daraja da falala yace bal ba'dhum afdal min ba'd kai yace kai bari ma wasu sun yi wasu daraja da falala ne ba kusa ba bihasbi sabaqihim lil islam daidai ko gwargwadon rigayar da suka shiga cikin musulunci wal hijra da daidai gwargwadon yadda wani ya rigayi wani shiga hijira wannan wani ya yi hijira wani bai yi ba wal iwa'i da kuma yadda suka ringa saukewa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya koma Madina ai akwai wanda suka sabke shi irin su Abu Ayyub al-Ansari kaga shi a gidan shi ma annabi ya kwana lokacin da ya koma Madina ko to kaga ai shi yanzu wannan da ya sabke annabi lokacin da annabi yana bakunta ɗaya ne da wanda bai yi ba ba ɗaya bane ba sai ce wan nusrati wal jihad da kuma gulgudun yadda suka yi ba da kariya suka yi jihadi ga wannan addini wa bima qamu bihi min a'malin tujaha dinihim wa nabiyihim haka kuma da ayyukan da suka yi dangane da annabin su da kuma addinin su sallallahu alaihi wasallam sai ce fa afdaluhum jumlatan yanzu malam zai jiro maka ashabbai su suka fi daraja a jumlace wanda suka fi kowa daraja a cikin sahabbai yace as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar sune na farko waɗanda suka rigaye kowa shiga musulunci daga cikin muhajirai mutanen makka da al-ansar mutanen madina wannan duk wanda yake sahabi ne babu wanda ya kai su su waɗannan daraja wanda suka fara shiga cikin musulunci sai ce thumma ahlu badr daga suha sai mutanen badr wannan suka ta yi yakin badar mutanen da suka ta yakin badar yanzu muka wani muka ce mutum ɗari uku ne da sha hudu a cikin wasu littattafai suna cewa da sha uku mutum ɗari uku da sha hudu suka fita yaƙi suka fuskanci mutum 950 saboda haka su ne na biyu a wajen daraja bayan su wa ahlu uhdin sai mutanen uhudu wanda suka ta yaƙin uhudu yaƙin uhudu kuma mutum dubu ne suka fita daga cikin musulmai suka je suka yaƙi mutum dubu uku daga cikin kafirai kayan kullum aka ta kafirai sun yi yawa wannan su ne masu daraja ta uku sai ce wal ahzab bayan su sai wanda suka ta yakin ahzab yakin handak su kuma wanda suka ta yakin handak mutum dubu uku ne suka fuskanci wajen mutum dubu goma sha biyu mutum dubu uku to wa'innan su ne masu daraja bayan mutanen da suka ta yakin uhud sai ce wa ahlu ash-shajarati ahlu bai'atir ridwan daga su kuma sai wa'annan wanda muka ambaci tarihin su yanzu wa'anda suka yi mubaya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a bai'atar ruduwan sai ce wa ahlu bai'atai al'aqaba bayan wanda suka yi bai'atar ruduwan sai kuma wanda suka yi bai'atul aqaba guda biyu domin akwai bai'atul aqaba da aka yi kayan ai bai'atar ruduwan wanda bai'atul aqaba ta farkon ita an yi ta ne a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi bayan shekara 12 ma'ana shekara daya kafin hijira ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a wannan bayatul aqaba din wasu mutane ne suka zo daga madina daga kabilan aus da al-khazraj suka zo wato wani guri da ake ce mashi mantikatul aqaba gurin yana wajen mina a yau da suka zo daga madina abin da ya kasu ba komi bane ba illa su zo su ma annabi sallallahu alaihi wasallam alkawari cewa daga yanzu ba za su ƙara yin waɗansu abubuwa ba daga cikin abubuwan da ba za su ƙara yi ba shi ne akwai ba za su ƙara yin shirka ba ba za su ƙara yin zina ba ba za su ƙara kashe iyansu ba saboda daga cikin al'adar larabawa akwai kashe yara ƙanana sannan kuma ba za su zo da wani abu wanda yake na bauta ƙirƙiri da su yi don su cutar da wani shi ne Allah ki ba mu labari a ƙarshen suratul mumtahna ko? ha? ɗayan nabi idan ja akal mu'mina ta yi bayi na ka ala Allah shirkina billahi shay'a la ya sirkina wala ya zini wala ya qatulna awladahunna wala ya azina bi buhtanin yaftarina bayna aydihinna wa arjulihinna wala ya asinaka fi ma'ruf fa bayi'inna wastaghfirullah to wannan ita ce bai'atul akaba ta farko wanda suka zo mutum goma sha biyu ne dukansu mutum goma sha biyu sannan daga baya a shekara ta goma sha uku kenan bayan waccan da shekara guda ko sai aka zo mutanen da suka zo na harko daga kabilan arsu wa hajjira sai suka sake dawowa amma a wannan karan mutanen sun yi na harko ita kuma wannan bai'a ta biyu daban take da ta harko ta harko akan abubuwan da suka shaye addini ne ko mutum goma sha biyu suka zo ta biyu kuma mutum saba'in da uku ne kaga sun karu a cikin 73 71 maza mace biyu suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi mishi mubaya amma wannan mubaya abin da ta kumsa shine as-sam'u wa ta'a fil usr wal yusr za su ji kuma za su bi abin da annabi zai gaya musu a cikin dadi ko a cikin wuya na ɗaya kenan na biyu an-nafaqatu fi an-nashti wal fil manshati wal makrah za su ciyar da dukiyarsu ko a cikin daɗi ko a cikin tsanani za su ringa hudda dukiyarsu suna ciyarwa ƙalƙashin umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai musu abu na gaba al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar kuma za su ringa umarni da kyakkyawa za su ringa hani da aikata mummuna sannan kuma abu na gaba wato an-nusrat wal himaya in aka kawo ma annabi wani abu na cutarwa za su shigo kuma za su ba shi kariya kaga ita wannan ai akwai wato abubuwa na gudanar da addini a cikin ko kuma za su ba da rayukansu don tsira wa'annan abubuwa saɓanin wancan farko wanda kawai wasu abubuwa ne wanda suke na addini wanda aka yi alkawali a kansu to wannan ita ce bai a guda biyu na aka ba bai a ta al'aka ba guda biyu ta farko da ta biyu su ne wa'anda suke bin bai'ati ashabu bai'atul ridwan a wajen daraja sai ce alladina nasarullah ta'ala wa rasuluhu fi sa'ir sahabatul kiram sannan su ne wa'annan wa'anda suka kiyaye suka ba da wato gudunmuwa suka ba da kariya ga Allah da manzon shi a ciki sannan kuma sannan sauran sahabbai su biyo baya kaga ai kaga daraja baɗi bace ba daga wa'incin sai wa'innan sannan saura sannan sauran sahabbai allazina anfaqu qabla al-fath sai sahabbai wa'inda suka ciyar da dukiyarsu kafin ayi fatahu makka yaushe aka fatahu makka fatahu makka an yi shi ranar biyu ga watan ramadan shekara ta takwas daga hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan ana sauran shekara biyu ma annabi bar duniya aka yi fatahu makka to wanda suka ciyar da dukiyar su kayan fatahu makka ba dai ba suke da wa'inda suka ciyar da dukiyar su bayan fatahu makka saboda da aka bude makka kowa ya shigo addinin musulunci musulunci ya gara ko ina shine Allah ke cewa idza jaa nasrullahi والفتح إتي ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إتي إن taimakon Allah ya zo da buɗe makka fatahu kenan yace zaka ga mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a haka mutane suka rinka shigowa musulunci mai mutum 200 su zo su shiga musulunci su tahiyar su in an jima wasu 100 su zo haka aka rinka shiga musulunci to kaga ai wa'annan da suka shigo daga bayan fatahi ba dai ba suke daga wa'ancan na farko wanda suka shiga kayan fatahi shi ne ce wa man aslama minhum ba'da al-fath wa qatal sannan bayan su sai wanda kuma suka shiga musuluncin bayan fath radiyallahu ta'ala anhum ajma'in Allah malaukakin sarki ya kare da a gare su baki daya wa yataqirun bi anna ba'd a'yani sahabati kad basharahumullahu bil janna ahli sunna suna kudircewa ne daga cikin aqida su cewa akwai wasu daga cikin sahabbai wanda Allah ya ba su albishir annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu albishirin aljanna minhum al-asharatul mubashirin bil janna daga cikin su akwai mutum goma wanda annabi ya musu albishir da aljanna tun suna raye tun a duniya allazina sammahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sai da ya kama sunan su gaba daya a lokaci guda ba wai an shima bane ba yau ya zani mutum biyu ya wadi jibi ya kara uku gata ya kara biyar sun cika a a lokaci ɗaya tak annabi ya zano mutum goma ya ce dukansu 'yan aljanna ne wahum su ne to kaga irin wannan asharatun bashari ne da zama ambata yanzu ya dace a ce yara sun taso a hardace da sunan wa'annan mutane so da babu wasu jarumai da suka kai wa'annan amma abin takaici yaro zai zo season ya ga hardace sunan leon zinarayar da na barsa ya hardace sunayen yan fina-finai ya hardace sunayen mawaka wannan abin takaici ne gaskiya kenan ya kamata a sama yara son wa'annan mutanen da ba su tarihin su wannan zai sa yara su taso da ruhi na soyayya wa'annan mutane masu girman daraja a cikin addinin musulunci sai ce wa hum su ne abubakar wa umar wa usman zunnurai wa ali al-murtada wa talhat bin ubaidillah wa zubair bin awwam wa sa'd bin abi waqqas wa sa'id bin zaid wa abdurrahman bin auf wa abu ubaidah amir bin al-jarrah amin hazil umma radiyallahu anhu ajma'in na farkon sayyidina abubakar abokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saniyat ne nabiyin su Umar bin al-Khattab sayyidina Umar wanda annabi ya ce in Umar ya biyo titi in shedan ya shayo kwana daga ne sai sun kawo shi sai dai baya bai isa ba su yi titi daya sannan sai Usman Zunnurai sayyidina Usman ma'abucin haske guda biyu shine kadai sahabin da ya armadiyan annabi guda biyu daga shi babu wa Ali bin Abi Talib sai sayyidina ali al-murtada yardaddan annabi sallallahu alaihi wasallam yardan annabi ga ali bin abi talib ce ta sa da annabi zai hijira kafirai suka kewaye gidan annabi sun zo su kashe annabi wai kada ya fita ya bar garin makka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce masa sayyidina ali kaga abin da yake wakana sai sayyidina ali ce to ni zan kwana a shamudarka sayyidina ali ya kwana a shamudar annabi in ma kashe wacce shi a kashe shi sayyidina ali wannan shi ne annabi yake cewa alatar da an ta kuna libi manzilati haruna wa musa illa annahu la nabiyya ba'di yace yanzu kai baka so ka zaman to mun ba matsayin annabi haruna kamar yanda yake ga annabi musa amma sai dai kash babu wani annabi bayana shi kaga annabi musa annabi ne kuma dan uwan shi haruna ma annabi ne ko to shi annabi yake gaya ma ali wannan abu amma yace babu annabi bayana kaga matsayin sayyidina ali kenan na gabansu shi ne talhatu bin ubaidillah talha ibn ubaidillah bayan shi sai zubair ibn al-awwam wanda wa'annan su ne komandodin da suka yana daga cikin sahabbai wa'anda suka jima bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka wannan abubuwan da aka yi tsakanin sahabbai duk sun ganshi kuma yana daga cikin wa'inda aka kashe daga cikin sahabbai a ƙarshen rayuwarsu wa sa'ad bin abi waqqas bayan shi akwai sa'ad bin abi waqqas wa sa'id bin zaid sa'id bin zaid sai abdurrahman bin auf bayan abdurrahman bin auf sai abu ubaida amir ibn al-jarrah annabi yace amin hazil umma annabi yace li kulli ummatin amin annabi ya ce kowace al'umma tana da amintacci ya ce wa aminu hazi umar wannan al'ummar tawa amintaccenta shi ne abu ubai da ta'amin abin jarra wa'innan goma gaba ɗaya annabi an bata su ya ce ‘yan aljanna ne an ƙari to kaga su wa'innan ai kaga a cikin sahabbai da rashin su daban da wa'inda ba su ba saboda su an musu albishin aljanna amma akwai sahabban da sahabbai ne ba a ce musu ba kai tsaye ko yan aljanna ne tan a duniya duk da cewa suna da girman matsayi da falala to kaga ba zai yi su zama to ba shi sa malam yace aqida ahli sunna wal jamaa suna fifita wa'innan akan sauran sakamakon wannan girman falala da daraja wanda Allah subhanahu wataala ya musu Allah madaukakin sarki ya ƙara yarda a gare su baki daya kuma Allah ya sanya mana ƙari na soyayya su a cikin zukatanmu sannan kuma ya sanya mana ƙiyayyar waɗanda suke ƙin su a cikin ranmu saboda ƙurewar lokaci a nan zan mu tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wata'ala ya bamu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh